الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi muna markas ahlu sunna wal jama'a wanda yake unguwar karkada a birnin da magaram yau muna takwas ga wata na ramadan hijira shekara 436 wanda ya dace da 25 ga wata na shida shekara 2015 muna cikin surat ali imran karatunmu na ƙarshe mun tsaya ne a cikin ayata 130 ta wannan sura surat ali imran ina sha lawo saboda jerin karatun sai mu dasa kan harkon ayar ta 130 sai mu shiga insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون نعم واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا الله سبحانه وتعالى yana kiran masu imani Allah sama alayinsu yana musu kashe ko yana kashe ga masu imani cewa la ta'akulu riba a da'afa muda'afa kakkuci riba limki saman limki nan me ka haka saboda cikin al'adunsa a wancan zamani za a baka bashi idan za ba ka misali bashin dinari 100 in lokacin biya ya yi baka yi ba baka biya ba za ta to ya koma 110 ka duki sabon alkawali shi ma na biyu in ya zo a ƙara maka da har bashin ya yi limki kamar kamar da asan lamarin a yanzu irin lamarin a na cikin bankuna za ka ɗauki bashin miliyan ɗaya ya koma miliyan goma kai wasa wani shi ne ma'ana asalin a da'afa mu da'afa limki sama limki ba dan ba ana ne wai in ta limka ne gida biyu ne yake riba Allah subhanahu wataala iya kiran ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa adhanu bi harbin Allah wa rasuli fa in tubtum falqutu amalukum wannan kenan Allah iya magana ya kuma imani taqullaha wa dharu ma baqiya min riba ya kuma sai ku ji tsoron Allah ku bar duk abin da ya saura na riba kenan riba ko da kadan ce ba ta da kadan kenan inda ya kuna da imani to ku kaurace mata kuma kadankin ta tafa'il lam tafa'alu fa'adun bi harbin Allah wa rasuli idan har kuma ba ku hasaba mu'amala ta riba kenan mai riba kamar yana yaki Allah da Allah ce yasa duk idan ba ku hasaba to ku san ku san da cewa ga hoto na hoto kuna yaki ne da Allah da manzon shi kenan tabbas ku an san mai yaki da Allah da manzon shi bai samu nasara kenan kwarai akwai kashe mai zahi game da al'amari na cin kuɗi da ruwa ko mu ce riba wannan ke na magana Allah iya magana kurin riba limki sama da a wancan zamanin haka suke mu'amala da ita a yi limki sama limki ba shi jika ɗari kuma miliyan guda kamar da a yanzu ma ana haka واتقوا الله لعلكم تفلحون وجي tsoron Allah dan ku sa- ku shiga cikin masu rabo kenan tsoron Allah sharadi na samun rabo gobe kiyama a wajen Allah subhanahu wataala wattaqun nar allati u'idat lil kafirin kuma kashe wattaqun nar ku ji tsoron wuta allati u'idat lil kafirin wuta ay tattalinta dan waɗanda suke kafirai gina asali wuta Allah shirya ta dan kafirai duk da akan sa wasu bayi masu laihi a musu kowa bakin laihinsu amma ba da wamani ba amma kawurai abokan zama ne za su zama a cikin har abadan abada wanda yake ba kawuri ba ne bai kan shiga bakin gwalgwadon umar gaba a hudda shi inda da imani tare da shi wa a tiwo Allah wa rasulullah allakum turhamun ku ji ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzo na Allah don ku samu rahama gobe kiyama a wajen Allah kenan shi ma sharatin samun rahama ta Allah iya kalkashin da'a ga Allah da'a ga manzo na Allah idan an ce da'a kuwa kenan biyayya kai mai bi ne baka naka wannan shine sharatin samun rabo da'a ga Allah da'a ga manzo Allah kenan yan wa mai da'a idan lokacin da Allah ya ce kaza haka za a yi ko lokacin da Allah ce haka za a yi ko manzo Allah ce haka za a yi kinan kai baka da naka ko da kana da naka zaka bar shi zaka bi wannan umarni na Allah ko na manzo na Allah an ce umarni yake yi yazo umarni ne nayi ko ka ce hani ne yazo kinan idan har umarni ne ake nayi kai na na bari ne ka bari shi cikakka da'a ga Allah ko ga manzon da Allah ya ku subhanahu wataala sun Allah ce gaba wasabi'u وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين na'am الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس na'am والله يحب المحسنين na'am anan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin can wuta an ce uiddat lil kafirin tunan Allah ke cewa wa sari'u kira Allah ki kuyi gaugawa wajen rigaye rigaye yace ila maghfiratin min rabbikum zuwa ga abu- zuwa ga samun gafara daga wajen ubangijinku wa jannatin da samun aljanna kiran Allah yana kiran mu masu imani na duk abin da yake na da'a ne ga Allah na samun gafara ta Allah ka abarka a baya kuma cewa bawa dukkan abin da zai mai sabon samun gafara ta Allah bai ya sakaki akan shi dan an ta hatta da aikin alkhairi bakare na shi baka sanar da wanne ne zaka samu shiga rahama ta Allah haka nan ba duk wata kowa ta samun fadala ta Allah mai sabbaba rahama ta Allah baka baranta a kokarin ribata wannan kowa kenan wanda ta sabbaba maka samun gafara ta Allah da samun aljanna ce wa jannatin da samun aljanna wata irin aljanna wanda anan Allah da ya kira zuwa ga samun domin daman me bawa idan ya samu gafara sai bi gidan aljanna dama ai gudun gafara wanda ba ma gafara ba na shi gidan wuta da shi mara gafara wanda ba shi da gafara ba mai gafara ba gidan wuta da shi amma da aka maka gafara gidan aka gidan aljanna kenan dama samun gafara ta Allah iya sabbaba samun shiga gidan aljanna sai ke gaya maka wannan aljanna wanda yake kira ku yi kokarin gaugawa ku gwagwarmaya wajen samun wannan aljanna yace arduhas samawati wal ardh fa yake gaya maka fadin fadinta shine samai da kasai yan wa idan cewa duk mai hankali ya sa aka ce faɗin kaza ke mai gatsawon ba dan na ce faɗin shi ke mai gatsawon shi ba to yan wa anan duk da Allah subhanahu wataala ya ce mana bayan magana faɗin kai shi a yanzu yake siffanta faɗin waye a yanzu zai iya siffanta maka wani abun cewa faɗin samai da kasai yanzu waye wani mai ilimi ne a yanzu wani mai ilisai ne da wani shifir ne za a baka abin da yake distance tsakanin sama da ƙasa wa zai baka shi illa kuna imani abu ne zai mai yawan gaske wanda ya yi ƙaryin ka iya saurawa da wani shifur bai ka iya abu a kanka magana faɗin samai da ƙasai wanda kurin faɗin ne ya kace na aljanna wanda Allah ke kira kiran bayi zuwa ga wannan gida shi ne wata mutane ke cewa eh, so da yawa mutane suka samu kuskure so da yawa mutane suka ɗauki kuma aka ce Allah kurin Allah kullum mai azaba ne mai bala'i ne mai kaza kaza ne sai bangaren wannan herin jiya ga mutane a Allah lokaci guda bangaren saban shi azaba ce ko lokaci guda abin da yake kira yake saku hanya idan kun bar hanya a wannan rahaban wannan shirin da ya na jin daɗi shi nake kiran kullum bayi me dalilin aiko da manzannin Allah ai saboda Allah iya san bayin shi iya sarama ga bayin shi yayi gidan jin kai gidan morewa ga bayin shi shi Allah ke aiko da manzanni da littattafai saboda jan hankalin bayi zuwa ga wancan gidan da ake so kidan kullum bangaren rahama ta Allah shi ne mai gari kurin wanda ya taurin kai ne ya ya yi taurin kai ya ce wa taurin amma Allah inda yake so bai su shiga shine gidan rahama gidan rahama shi kenan kullum mutum ya rinja da bangaren rahama ta Allah Allah kira yake ku zo yayi gidan kuma iya kira dan ka shiga wancan gidan wuta yake aiko da manzanni su mai da mutane kan hanya wasu manzanni ma a kashe su a ba su wahala kan wannan hanya ta jayo da bayi zuwa ga hanya ta Allah zuwa ga samun gida na rahama gidan aljanna cikin haka kenan iya kira zuwa ga wannan gidan wannan aljanna wanda ya haɗa ɗata faɗinta samai da ƙasai wanda yan har a yau duk wani mai ilimi ne bakin na adam zai kwatanta ne bakin abin da yake imajine a kwallon shi faɗin kaza zuwa kaza abin da ya wuce kai wani abu a ciki illa kuna ka sawar abu ne mai yawan gaske yanzu yan wani magana a yau duk da ci gabanmu da wani lissafi da muke da shi za ka ga ɗan adam a yau bai tunanin ma wani sanin ya ima mai ziran wa abin da yake wai sama da nan don abin da aka yake fama a duniya turmamu zuwa ga duniyanmu ita da ake fama da yanzu sanin haƙiƙanin distance kin haƙiƙanin tsakanin shine har yau ake fama wani har yau babu cewa ga shifar egaza wanda shine tabbas an ce magana duniya gaba daya har yanzu abin da ake turmamuwa kaza zuwa kaza daga wannan a turo wata na'ura sai tana ta bincike ta samu tsakanin waccan turmamu wata wata karshe zuwa ta biya ne shi da ake da mahamahan in za mu gano yan uwa misali na karshe na abu da muke shi karemi alisayan ɗan adam da yake da shi turmamuwa mai kusa da mu mai shekara shekara hudu ta haske mai kusa da duniyarmu turmamuwa mai kusa da duniyarmu shekara hudu ta haske kasan shekara hudu ta haske a wajen masu da sayi suna maka da sayin haske iya tahiyar kilo 300 a tabar daya tahiya kilo 300 zai ci a tabar daya to wannan tahiya ta kilo 300 ba kilo 300 ba kilo 300 to 30 km ana second ne 30 km ne kilo 300 a second daya sai ka ɗauka kai da sayi a minti daya kilo ne za a ci a second daya aka ci kilo 300 kuma ka yi nisayin 360 minti daya an ka minti daya kuma sai ka yi wanda kuma 60 kuma ka yi bantaka tara kwana awa 24 kuma ka yi sawata ka yi shekara daya kun ba daya ba hudu abin kurin illa imani da abu ne wanda ya shi ɗan adam dole girma Allah Allah Allah ya halittun malik garin su yi sai mukum me wa sanin wannan abin sanin su ya kara su ya kara masanin girman ka san girman Allah ka san Allah mai girma ne wannan abu ne wai dan karami wani abu kusa da mu ba wani nesa da ba ba abin sauran halittun Allah wannan halittu ne wanda muke gani da idan mu idan mu kuma idan mu ma ba ɗaya bane ba miliyaruka ne wasu ma yan wa a ce wannan wannan abu ne dubbin wajen miliyarka a wannan sarar subhana su muna magana sarar subhana abin da Allah kun ya zuba a ciki kadai ya yi karin dan adam ya iya sanin abin da ke ciki suna cewa wai duk ci gaban adam ke ayewa kan sarar sarar subhana suke wallahi a tabbatar wasu suka ce ba mu da masani ɗaya cikin dubu ɗaya cikin dubu duk abin da muke bada aka sani gaba daya dan kadan ne malaka cewa wa ma tutimna lillahi la qaliya ko malaka haka Allah ya tako wa ma tutimna lillahi la qalila da ban kadan ne da ɗan kaɗan da ya gaba muke tarjima haka yi mutum dole girma Allah yawan muna maganar faɗin aljanna kuma tsawon shi wa Allah da gama babban zai gama waɗin jaburin shi ma da kudu mai imani abu ne mai girman gaske kuram tana da girman gaske yan mana magana aljanna talakanta iya da duniya sau goma ƙarshen dan ne kategori na aljanna iya duniya sau goma ɗaya talaka ɗaya talaka ɗaya duniya sau goma da abin da Allah ƙara mishi to ina ga magana kuma manyan da samun cikin layin na kware to yi wace nan wannan Allah subhanahu wata'ala kira ne yake ga masu imani abin da zai sabbaba maka samun wannan gida ya sabbaba maka samun gafara ta Allah ta ka samu wannan gida na wannan ka samu shiga wannan aljanna wadda faɗinta faɗin samai ne da ƙasai kuma wai Allah ya ce uiddat lil muttaqin Allah ya tattalinta dan bayi masu tsoron Allah kun dan su ita dan su yayi ta ba dan kowa ba su aka yi dan su kuma za ka ga labarin cewa Allah ya alƙawarin ba Allah ya rantso cewa sai ya cika wuta sai ya cika aljanna ruwa a cikin bukhari ko muslim ruwa ta inganta kan haka ne cewa to ya ne an san dai cika wuta cikawa ne na adanna adanna ana ƙara suna ana danna wani ko hanyar ta ƙara ko Allah ɗauka wasu ta ce ya sai ya ko to amma ita cika aljanna cikin aljanna cewa wannan gidan aljanna annabi ke wannan labarin cewa Allah zai raba aljanna a ba kowa a ba kowa kowa ya samu duk a wannan bayan Allah kowa an bashi to ga wasu gidaje wasu ungoyin fit ba kowa an ba kowa ya shi kowa an bashi da bashi ga sunan gidajen sun yi sauran suna nan fit ba kowa kuma ƙarshe mai Allah zai annabi Allah zai halarci wasu bayi sabbi Allah ya sa sa ciki mu bin bukata mun bukata mu da ba mu asam na ciki duk ya ishe mu ya ishe mu duk ya ishe mu dan Allah ya mutu mu ya mutu ba halar ritu kun yarda ko ya ishe mu dan aljanna ba a barin da bukata ba a barin dan gidan aljanna bukata ko daya duk da aljanna bai bukata ko daya aljanna bai bukata ko ni ko menene sai an bashi bai neman tsari ba wani abu za ta iya bukatar kaza wata bukata ba abin zai saura Allah ya ba ku yan ku tambaya komai ya isa komai ya isa ba bukata sai komai ya isa Allah komai to ga gina jikin ba kowa ba masu shi Allah sai da cewa bayan shi sai sasu eh tana sasu Allah zai rabu mun haka muna ciki kenan wannan gida na wannan aljanna ayin tattalin ta dan masu tsoron Allah to yan wannan a lokaci guda sai Allah subhanahu wataala ke gaya mana wannan bayi masu tsoron Allah suna ne ba suna ba da gurin ba bane gurin a baki mu bayan Allah na kware auliyaullah sai ki ga wani aiki daga cikin aikin su wayannan almuttaqin kinan yace allazina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra'i wal kadhimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin kaga mun lagu kenan Allah yake cewa wanda masu tsoron Allah wanda ake ba su sakamakon yace alladina yunfikuna fi sarai suna wa'inda suna ciyatuwa a lokacin yalwa waddan rai a cikin halin kumci a kowane hali suna ciyarwa ba yanzu ya da Allah yanzu dai insha Allah mun yi ba ya da Allah hore abun ya dan karshe mun bada a lokacin kaɗan ne za su bada da kokarin dan da yawan ne ala kullu halin ba sa rowa kowane lokaci in buƙatar ta kama suna badawa suna bada cikin halin yalwa da cikin halin kumci yake wal kazimin al ghaiz kuma suna hade fushi babban aiki dan adam don Allah ya san abu ne mai wahala yasa sai kawo halin wal kazimin al ghaiz suna hade fushi Allah bai zargi mutum ba da fushi dabi'a ce ta mutum fushi yanzu ka shiga abinda Allah ke yabo in kawo to ka riki kakka zaga kakka wani baka kakka buga shi ne alkazi riƙewa ka haɗe ka shanye wannan shi a mai wahala wata ruwa ya tabbatata a nasarar salama yana cewa ruwa da yana ga abu dawud turmuzi ibn majah sun ruwato yana cewa man kaza magaizin wa qadinu ala ayyun fizahu دعاه الله على رؤوس الخلق حتى يخيره من حلم ما شاء من أي حلم شاء idan mutum ya haɗe hushi man ka zama gaza ya kadur kana iya bugawa kana iya buge mutum shi waka kana iya buge mutum kana iya zaki shi kana iya mai abin daga dama ya bata maka rai amma na mace duk wanda ya haɗe hushi a lokacin da yake iya yake iya zartar da abin da ya bata mai rai ya buge ko ya ya abin daga dama na iya yi sai haɗe hushi dalilin haka wannan haɗe hushi da yayi iya da dama ya zartar da abin da yake so to wannan sakamakon wannan kadai gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai tado da wannan bawa gaban kowa da kowa duk a yi kiyama a ce sai ya darje cikin matan aljanna eh ya ka zaba kurin dalilin haɗe kushi abu ne mai wahala ta wasu da mutum zai yi kace kamar ni kamar ni wane mun kaza so ne da wani kasar kasar mutum wani da a iyawa karami na ka gare ka iyawa ka yi shi hali iyawa ka yi shekaru ko ka yi wani insani shi za ka diba kamar ni zuwa ne mun kaza dundun ka tsare cewa ka mai insani ka yi ɗari shi ko wajen dukiya ko wajen mukami wani tsare gaba ɗaya mutum ne ko ka diba ya me alaka kai me alaka ka da Allah malicinka me baka ma Allah kai kai me Allah kai ji tsakaninka da Allah ko shi mutum ka diba me bai ma Allah abin da ya maka kuma sama da naka sai da Allah ka ce wani afu wani safahu sai Allah ka ce ala tubuna ala tubuna an gafar lakum Allah da kira ku wani afu wani safahu ala tuhibuna an gafar lakum sai Allah ta wani afu ku ya ku yayiya wani safahu ku kauda kai kenan ka yayi ka kauda kai sai Allah kira ku ta tunatarwa ala tuhibuna an gafar lakum kai da ake cewa kai kai hakuri ka yayi kai ba ka so Allah gafarta maka naka laifi kai baka ma da laifi yace ka yayi kace baka kai baka kamar ni na ki bane yayewa sai manzo Allah yake kawo cikin halin munahuci guda hudu yake kawo na wanda in ya hushi bai bai haƙuri hadari ne kenan mutum ya zama to mai yahiya ne ya zama to mai yahiya ne kai hushi amma kakka zaga kakka buga kakka wanda baga ya haƙuri wannan shine hali babba cikin halin masu tsoron wanda Allah ya jero cikin halin masu mana waɗanda suke da samun rabo gobe kiyama wata ruwa mun annabi sallallahu alaihi yake cewa salatun uqsimu alaihim abu uku da mace ina rantsuwa kansu daga ciki ya cewa man kasa malamin saraka dukiya ba taba ba taba raguwa ba don saraka ce ma za da Allah ma za da Allah bi afun ma za da Allah abdan bi afun illa izan Allah bai taɓa ƙarawa bawa ba dalilin rangwame da ya yi in dai kayi rangwame ya kuma tabbata Allah zai ƙara ma ɗaukaka ai cuce ka yayi to wannan yayi wanda kai haƙurin da kai Allah zai ƙara maka matsayi a wurin shi kana haƙurin cutarwa in dai ba ci a wani abin da haƙurin na shayawa in dai kana haƙuri kana yagiya ya kuma Allah zai ƙara maka daraja wa mata da abdullahi illa rafa'ahu in dai ka kaskantar da kai saboda Allah ba girman kai kuma Allah ɗaga ka saboda isa da jin kai sauransu kenan ɗan uwa magana ta yayya iya cikin ɗabi'a ta masu tsoron Allah ta almutaki Allah sama cikin lansu kuma dole zuciya ya yi yaƙi da ta ƙwarai da abu na Allah ya shi ya yi mu ya san halin ɗabi'a mu amma Allah yake kiran ka haɗewar ka haɗe ka rushe ka hau wani samu abu zarar ne na ga cikin barkashi ne rai da ya bata mishi abu zar iya tsaye zauna an ji masu kwanta to me aka yi kake wani abu ya ce a annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana umarnin cewa idan mutum ya hushi iya tsaye ya zauna in ya zauna hushin bai tsaye ba ya kwanta shi yasa na zauna kwana kwanta an bata bare bare kiran ne ba a san zartar da hushi ya ce wal afina anin nas Allah ya yabi hade hushi kuma ya ce wani hali wani afin annas suna yahiya kasa akwai wanda akwai mutane wanda zai iya ci eh bai bige ka ba bai zage ka ba bai rama ba amma rinkiri ne akwai rinki akwai ya riki hikin wata ta gaba ba shi ne kaza iya nan wannan abu har abada a rashi iya nan a rashi kullum ka lade ma kallon maki to ba su haka ne Allah in kai haƙurin ka haɗe ba ka zaga ba ba ka buga ba lokacin nan to ka rike azuciya ka bar ta gaban mu ko ya mun kare shi kiri da wani an mun kare ni za ma kaza an ya kama an kare to wannan iya bai cikin halin masu tsoron Allah kada zama to mutum ki ne mutum mai rikewa mai rike hikin a ranshi kullum kana tunanin wani ya ma kaza a rayuwarka kana bakin ciki tare da shi a ka zama to to Allah iya yaban masu tsoron Allah wala afina yahewa wala afina anin nas bayan sun haɗe hushin kuma sai su yaki shikenan Allah ga wata ran kai ma Allah ya baka naka kuma Allah ya wallahi munawa shikenan haka ga mata ya samu kyakkyawar zamantakewa amma yau wannan ka rike wani a rai shi ya rike ka kowa akwai a rai shi ya zai haɓu da musamman a miyamin kirki tun da kai ma kana nan kana ta wani wani bala'i same ni tun na maka wani abu amma ana so a yi haƙurin kuma a yashi ma juna a kau da kai ya ce wallahu shibul musulmin Allah ya sa masu kyautatawa wannan shine kyautatawa kenan nan bayan ka haƙurin ka yahe kuma kaka ce a kai alheri iyawa hana ka ne kai ba shi zuwa ne bai gidanka kai je ka wani abu aka maka shi bisa iya maka maka mutuwa bai zo ba kai je ka tashi kaka ce a tun aka wani bai zo ba ne zuwa a je ka kenan ka haɗe ka yaye kuma kai misali lokaci guda Allah ci gaba
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون
na'am na'am nan Allah subhanahu wata'ala na cewa cikin dai ci gaba da ba mu labari na halayyar mutaqin masu tsoron Allah muna fata Allah sama Allah yansu bayan wayancan halayya na ciyaswa a halin yarwa da halin kumci da haɗe fushi da yahiya da kyautatawa yace wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastagafaru li zunubihim wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah yace su ne wa'inda idan suka aikata wata alfasha wata katobara aw zalimu anfusahum ko suka da wannan shi suka zalunta kansu da wannan shi dai duk irin laifin da suka yi babba ko karami zakarullah suna tuna Allah bayan su afka kina he su tuna hukumcin Allah ko dokar Allah kan wannan abu suka aikata fastagafaru li dhunubihim da gaugawa sai su komo neman yahiyar zunubinsu ya ce mai gafirin zunubi illallah alhali ba mai gafata zunubai sai Allah nan kenan sanin ba mai gafara sai Allah wani abu ne daga cikin halaye masu imanin san cewa Allah shi ne mai gafara ke suka lai irasu suka lahi za su koma ga Allah wanda yake gafara wannan kuma wani kana karantar da mu cewa ashe tsoron Allah ko imani baya hana bawa saban Allah mutum zai iya da imani ba wani kuma kan imani amma lokaci guda shi ya same shi ya abuka cikin abin da Allah ya hana za a samu haka nan kenan ba kuma shi kenan kaman daga yayi shi kenan an wanda shi daga layin masu imani a'a yana iya laihi mun karanta ɗan wa'anan na wasu bayan Allah wa'inda suna da iman da komai har suka aikata zina wanda kuma bayan aka zama zan imanin su sun yi zinan sun san da dokar Allah kisa ce suka zo ba a gansu ba ba da ka karan su sai ta rasulullahi amana hukunci a tsarkake mu haddin Allah ya kama mu amana haddi sai annabi ya kawo da kai kamar da aka mika ba suka koma ya koma tana ya rasulullahi amana haddin Allah har su uku har su hudu kaga wannan kaga ka mace kace bai imani amma me zine zine babban laifi amma wannan shedani ne rin jayi lokaci guda to bambancin masu imani masu su wanda suke masu imani in suka aikata laifin suna komawa daga gaggawa su ba su koma ga Allah shi kuma to fajiri a aikin shi kenan sai ma aka iya daga cikin aka iya daga cikin wani hali na kwarai bawa ya san Allah yana gafara Allah iya san ga bawon shi iya tuba wata ruwaya da imamu tirmizi ya rubuto da sauran wurare ya annabi ya bar labarin cewa qala allah ta'ala allah mai girma da buwa iya cewa ibn adam ma da'awta innaka ma da'awtani warjawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya dan adam duk lokacin da ka kiraye ni duk da ka kiraye ni kai wata kamna a waje na allah ce ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali Allah ce zan gafarta maka duk irin abin da kake da shi na lahi ba na kula ya ce ya bin adam laubala ga zunuba ka anana sama sun mastagafarta ne gafartu laka wala ubani ɗan adam inda za ka yi laihinka inda za a cika ƙasa har sama don ta sama da jini ko la ka yi jini ko sai ka yi wannan laihin ya cika sama amma sai ka zo wajen Allah kake nema rabbi gafirli Allah ka gafarta mini kai na dama Allah ce zan gafarta maka duk yawan laifinka ba na kula da girman laifinka kai kenan anan yan uwa kenan bawa bawa Allah ya san ya saro nan shi yasa yake rahama shi sai ke tausaya mana nan wa akwai ta akida da ake cewa wai ai mutum ya tuba daya biyu uku shikenan an kare wahudi abinda ake magana yan uwa tuba ko ɗaya ce ana bukatar kai tobatan nasuha kai tuba ta gaskiya tsakani ga Allah kai nadama ka bar laihin da niyya baka ƙara ba har abada wannan tuba ta yi to amma me yake faruwa shedan da ya rinjaye kai laihin ba mamaki ya sake dawowa kuma ya same ka iya ya sake dawowa da ya same ka ya mai da ka ya ce a tun da ya tuba ku an kare shi kira wanda tuhe wuta kai ka dangana kurin ba haɗi ba na bai magana ba ba inda manzan Allah ce tuba ku ce in dai tuba da gaske ka yi ta to ko nawa aka yi in dai an tuba da gaske ne Allah ya yi yama bawa ba ta kaba kamata ba in dai da gaske aka yi kuma shi ɗanyarin jayaka ba ta ba ta iyaka zama yana bane bayanin ruwaya na Imam Bukhari ka ruwaya hadisi da ingantacce da ta Imam Bukhari ka ruwaya ko musulmi wanda yake magana kan wannan magana ina ga ruwaye bukhari ya kata musulma kata yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna rajulan aznaba dhanban fa qala rabbi rabbi inni aznabtu dhanban faghfirhu li fa qala allah azza wa jalla abdi amila dhanban fa alima anna lahu rabban yaghfiru dhanb wa ya'khudhu bihi qad ghafartu li abdi ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فغفره لي فقال تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر فقال رد إني عملت ذنبا فغفره لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء وأنا رواية imamul bukhari ya kata muslim ya kawata yan wa'anan abin da kusa magano da farko kaka ce ayi wa'anan kidan mutum ya abinta abin da gara ma kenan tun da an ce tuba ba iyaka a shi Allah ya sani lokacin da ka tuba da gaske kace ka tuba in dai ana magana bawon da ya tuba da gaske tsakanin ga Allah daga ba shi ɗaya rinjaye shi shi ake magana iya nan ko tuba tana nan gare ba mai riya mai ta mara ta tun da akwai abin haka ne ai mai ta yayi to a kan kai da kike ta tun da tuba da yawa ce bata iyaka dan na tuba zan iya sakewa ka kai kenan Allah san da ban kayya kike da tuba na na magana bawa wani tsakani ga Allah tuba ga Allah na wannan ake samu su tuba ga Allah kuma su koma kuma suna da dama suna da dama abin sai abin yashe su su ga hakuri to kai dai kake musu an kare kanka ce shi kenan tuba ku ce an kare ba wanda ga magana kai masa bani haka a wannan ruwaya abu wata imam al-bukhari ya wato musulmi ya roto annan salasa make cewa ina rajulan adanaba zamban wani bawa ya yi laifi wannan laifin da ya yi faƙala rabbi inni adanabtu zamban fagafiru li ya allah na yi laifi allah gafarta mini faƙala allah wa azza wa jalla sai allah mai girma da buwa ya ce abdi amila zamban bawa na ya yi laifi فعلم أن له ربا يغفر يغفر الذنب ويأخذ به الله zai ce gabawana yayi laifi kuma ya san iya da ubangiji mai gafarta zunubai mai yin azaba akan an aka yi zunubai ya san da ubangijin to wannan bawa na wanda ya wannan ne kuma ya san iya da ubangiji mai gafarta zunubai Allah ce na gafarta mishi kuma ana nan wannan bawa summa amila zamban akhar ya sake yin wani laifi bayan waccan tuba ya sake wani laifi nan ma da ya yi sai ya ce rab inni amintu zamba da fagafiru li Allah na laifi ka gafarta mini faƙara ta baraka wa ta'ala Allah mai girma da buwa ya ce alima abdi anna lahu rabban bawa na ya san yana da ubangiji wanda ya gafiru zam yana gafarta zunubai wa ya hutu bihi kuma iya uba dalilin laifi don haka kada gafartu da abdi na gafata bawana ka tuba biki ne ko wannan bawan sun ma'amil zan malaka ya sake da shi wani lokaci faƙar nan ma dai bayan ya lahin ya gano ya tarabbi inni amiltu zamban fa gafiru li Allah na yi lahi ka gafarta min zunubaina ai faƙar Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya yace alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanb wa ya'khudhu bihi bawa na ya san iya da ubangiji mai gafata zurfai mai yin ukuba dalilin laihi ushihidukum Allah ce ina gaya muku ina shaida muku anni qad gafartu li abdi falyamal ma sha na gafarta bawa na duk abin da nan ana kare magana kenan cewa in dai bawa tsakani ga Allah shaidan ya rinjaye shi don me yanwa yanda shaidan da ya rinjaye ka baka yi baka yi me zai da banka tuba ya rinjaye ka naka da kenan in dai tsakani ga Allah ka tuba dan shaidan ya rinjaye ka ka saki halkawa kaga ce a shikenan wani tunda ka tuba uku an kare in dai tsakani ga Allah yake yakan yi tuba cikin sabai wani sahabi annabi wa bulala kan shan giya haso ne wasu wasu uku ne annabi bai bulala to irin wannan kisa da ake kawo ta wani sahabi wannan wannan wanda a wajen abin kadisiya yakin kadisiya wanda sun sahabi ya mace mana a kadisiya ne ma wucin da a wucin da wani ayi wannan bashi wannan ba a kadisiya ne dai ta abin da ya kana wannan bawan Allah a sayi cikin masu yaki ne an mai bulala kan shan giya an mai bulala hatta kai kul an darme shi ba sake shi kuma mujahidi ne jihadi ba ga jihadi ran nan dai karshe dai amirin kun sa aka darme shi bai zuwa koyi to yanzu abin da ya wakana sai yaƙi ya tashi aka sai ban da shi yanzu yake ƙara ki iwu yake ƙara cikin sarƙa abin da ya ƙara ga shi giya ta mai sababin zuwa ƙin zuwa jihadi ta mai sababin a gida ana ta ana jihadi giya nan a ɗarme sai matan amirin sai ta yi shi kasan mata ta yi wani iwo ta tambaya ta ce mata wallahi ga abin da gida mai shi ta ce yace amma ita zai mata alƙawari wallahi zai mata alƙawari ta sake shi a huddo shi in yi je aka yi jihadi a zai dawo sa ta ƙaƙari zai gudu ce wallahi an hannar da mutu bai ce kaza mata kuma da sake shi ha? ha? mijar bai shi ne na ga suna shi nake ba matsala da kan suna kenan da ya zo ya hau dudokin shi da ke yi ciwo dokin na shi tsibin nashi yana gida ya sa abin yaƙi ta ba shi da komai da yaƙi ya hau dokin balka zun dokin na zama ya hau ya sa masu ya rihu da shi ya rihu suka shi ya kara kabul ku ya tafi kurin yake bugawa ake yi da shi daga can shi shugaban sai kan kai wani iya bala'i ce ka wannan kama abu mijan abu mijan shi irin bala'in shi ne kuma kuma shi ya gafi amma na kamar shi duka alamu kamar kamar shi wallahi cikin bala'i ana yi iyayi iyayi aka kare fit aka kare shahadi ya dawo gida ya ajiye wannan dokin ya zo mai saƙon irar mai ya zamana yi bukatar ta biya kurin yanzu abin da ya ce shi da giya ya ƙarsa giya amma ce yanzu tun da giya ta mai sabbin birnin jihadi ce daga yau ya alƙarin ya ƙara shan giya daga shi shan giya to abin da gidan da ya dawo sai ke cewa kai wancan tambata ni wa abin maki wallahi a wajen wani abin na ga wani kamar bumijan kamar shi abin ta ce wallahi shi ne shi ne ya kai ta gaya mace abin da aka yi ga abin da ga abin da ga abin da aka yi kayan wa'anan mene ta ganin ta ce bai imani amma ya kasa farin giya a sha har a zaka ji amin bulala amin bulala bulala shi bulala shi amma ya shage hata ta kasa ya ta kuma a jan almish gurin haka yana a takace an wa mutum ya kan iya laifi shi ɗan yarin jaya ga wani ɓangare kaka ta shi kenan an ƙare kuma kullum yan wa musulunci akwai maganar bambancin laifi da maganar kahurci daban ne nan da Allah iya yaban masu tsoron Allah cewa wanda in suka aikata alfasha fuskar zalunci zakarullah suna tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim sai ta nemi gafarar zunubansu haske suna laifi amma babancin su su suna neman gafarar zunubai fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba mai gafarar zunubai sai Allah shi Allah iya so bawa ce da buga firli Allah ya san haka bawa ce Allah ga wata mini wani abu kalmar Allah ya santa kwarai da buga fili Allah gafarta mun yace wa man yakfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun su ba sa ci gaba ma'ana ba sa dogewa kan laifi bayan sun warka ba su ga ta shi halin mu kenan gudun halin kullum suna laifin amma suna komawa su tuba ulaika jazaohum makaranta ko
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحت تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
na'am yanzu dai yanwa muna cikin bayanai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya shirya gidan aljanna don su almutaqin su muke karanta halayen su ciyewa cikin halin kumci da, da wadata da haɗe hushi da yahiya da kyautatawa da idan suka aikata alfasha ko wani zalunci suna tuna Allah su nemi gafarar zunubai don sun san ba mai gafarar zunubai sai Allah ba sa ci gaba a kan laihin bayan sun gano ya ce ula'ik waɗanda masu wannan hali jaza'uhum sakamakonsu a wajen Allah magashiratun min rabbihim gafara ta musamman daga wajen ubangijinsu wa jannatun tajari min tahtiyar anhar da gidan aljanna wadda ƙoramu ke gudana a ƙalƙashinta wanda ma shine kiran da Allah ya sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha zuwa ƙarshe kiran da mun da Allah yi to wa'annan suna da wannan sakamakon gafara da gidan aljanna wanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin wani mana ko ina suna suna yawo wannan yawa a ɗan duniya ga shi mutum ya fanko iri iri ko ina an kai gashi na bunka yake ko ina an kai ruwa ne an bani hawa nawa kai ko ina ruwa ya zo ko ana iya kai tuyo nawa da ka bukata gashi nan kurum shi da ina ji wani labari da ke ba labari na je wani wuri da wani arafa a wani kawanci ake cewa da ka ga ruwa ya zo gashi na da mai da ka kuma ruwa ya zo zan yi zan shiga dushi sai wani ya gani da daga mai fitar da rakani da gashi wani mara rakani da na kawanci ashe famfon bakun ake haka ake kurum a rufon jiwon a tunisi ne a rufon ni da shi wadda wadatar misal da ta wani mutum a ne morocco ta damu da yarkata su da misal sarkani ke ne kyale shi ne daga mege ne da muka je haifa da muni kun da kakon ruwa ya zubo da kakon ruwa shi wasu dan kaka ya tsaya ana mutum ne mutum ne hoye mutum da adam ya wadda ya kaka allah dai da kai gashin kun da kaka kun ba wani bukata ba wani bozara kun wani haka da kai kun ruwa zubo kun shu bakin an kare kenan ko ya tsaya kuma ba wani kuma wani mutum ne wani da Allah kuma zai bayan shi ake nan ƙorumu ko ina na madara zumuwa giyar lahir gasar duka kenan ƙorumu na gudana ƙarƙashin wannan gidan aljanna kuma wannan ni'ima khalidi na fiha an an shiga ba shiga wuta a hal abada yace wa ni'ima ajrul amili ba alimi ba ga alimi ba amili ba alimi ba madalla barka da sakamakon masu aiki da abin aiki ne ba ilimin ba aiki kura so da yawa yan uwa hatta ilimin abinda ake son ilimin ai ba dan kun aiki ilimi ba dan aiki in sani ne da aiki da shi in sani da iri bata kullum Allah ya tsama sakamakon lahira sakamakon kiyama yace sakamakon aiki sakamakon masu aiki kullum aiki Allah ya bukata aiki ba ilimin ba ilimin aiki shi ne ka ce ilimi da yawa gwanda ilimi kaɗan mai aiki mai ilimi kaɗan mai aiki sai ya tafi ilimi da baka aiki shi Allah sakamakon aiki yake badawa eh shi ne aiki ake awo ba kurin karatun ba na titar mai Allah ci gaba
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين na'am هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين na'am yan wa idan kuna tane muna cikin bayani ne na abin da ya wakana a yakin Uhud sai muka shigo da wasu mas'aloli na maganar riba maganar kira zuwa gafara ta sauransu yanzu kuma ci gaba ne za a yi ci gaba ne za a yi da bayanin da da muka fara muka dan tsaye da aka kawo su bayanai aka kawo jimloli wani kisoshi aka sa kuma za a ci gaba da wancan bayanin nan irin abin da ya wakana ga musulmi jarrabawa a Uhud Allah ya ce kada khalat min qablikum sunan kayan ku ba yau aka fara ba gwagwarmayya tsakanin ƙarya da gaskiya sunnar Allah ce a saman ƙasa gwagwarmayya tsakanin ƙarya da gaskiya dan haka yace fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aikatum kadibin ku yi tahiya cikin ƙasa ku yi yawo duniya ku ga yaya ƙarshen masu ƙaryatar da maganar Allah ko manzannin Allah ya Allah da su ba ya fara ba an sha yi an yi al'ummomi da dama amma ku yawo garuwa ku ga yaya Allah ya da masu ƙaryatarwa hada bayanun linnas wannan ma'ana wannan qur'anin bayani ne dan amfanin mutane an zo da shi dan ayi bayani ga mutane wa hudan kuma shiriya ce ga mutane wa mau'izatun kuma galgadi ne lil muttaqin dan masu tsoron Allah su za su wa'azu za a yi bayani a yi bayanin shiriya amma wace wa'azu a mai tsoron Allah dan haka wala tahinu ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين na'am إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس
Hmm.
وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء na'am والله لا يحب الظالمين na'am وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين hasbuka na'am Allah ce wala tahinu wala tahzanu wa antum al'auna in kuntum mu'minin kada ku yi rauni kada ku yi bakin ciki ku ne a sama ku ne madaukaka amma da sharadin in dai masu imani kuke ayan wayan wannan magana bayan irin jarrabawa da musulmi suka samu a wancan mahara bayani lokacin da Allah ba da nasara ga masu imani sun fara fatattakar kahurai barin wancan wuri da annabi ya aje wancan rumat wannan dai bar wannan kuskuren sai Allah ya ba kahurai dama akan masu imani aka yi rub aka riba aka aka ritsa musulmi har ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce annabi ya mutu wasu ma sun kare sun saba saba me ma za su yi? annabi ya mutu an kare na ce a wannan halin domin sun gan shi kuma suna neman dama dama abin da kasu su gama da shi ta kai sun kai har ma sun buge shi an wasa mai kai jini tun daga kan har ƙasa ana neman kudin sauran kadan a wani lokacin da aka ce mutane suke za a halga kibiya tana gaji ne wannan ya halbo maki wannan musulmin sai ya bara mashi ya same shi a bugun kibiya wannan ya kare shi annabi ga shi na a gaban su su sun gan shi kun ba dan ba su dan ba suke guri su kashe kamar shi ana bugowa ana shahada an ce akalla ne mutum goma sha biyu suka yi shahada a nan wani a nan abin da urdu da kai mutum karanci yakin uhud zai ga wani abin kwarai abin eh, irin abin da ya wakana gaskiya ga sahabbai irin su abu tsala in suka yi hawan hannun shanye wayi a bugu ya kare ya mutum amma kurin kibiya da bashi a jiki kun ya kare annabi kurin ya annabi ya karewa ga da kun hakika ba ba na kasuwa ba wannan nan kasuwa ne wannan kasuwa namu ne nan kasuwa ne da kuma na hakika na hakika masu neman shahada ba wasu ke ba wannan dan rayuwar da dama ayi ne Allah ya sani wallahi aka yi ake na hakika ne ba bane mana wasa da gaske ne kun ake nema suke ma kun su su shahada kenan to a wannan hali ne kenan dai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an an jama gaban da annabi gaba ya kira a lokacin da yawa na yake cewa wannan Abu Sufyan iya cikin halin kafirci iya cikin shugaban tawaga ta musulmi ya kira ya muhammad ya ce mun gama da shi abubakar ya ce shiru a nuka yaji kuku yana masa da roko suna cewa abu su iya tabaka lana uzza wala uzza lakum Eh. muna da iz- muna da maula ba ku da maula su kenan wasu suna da wani mata iz- suna da eh, suna da mai kace lana izza suna suna suna da alana ha lana uzza wala uzza lakum eh muna da uzza kuma kun uzza ke yanzu mun sara dalilin uzza kuma muna muna da naka ta eh, muna da a tsakace annabi ta kuma da musu lana maula wala maula kuma kace Allah maula wala maula lakum mu Allah ne maulakin mu annabi ta kuma da musu amsa Allah shine maulakin su batul maula anan da tsakace kai sunan Abubakar annabi Abubakar ta kai sunan Umar kuma kasa ta kai kai yake muna nan shi Umar kasa guri yayi akan sunan annabi ya kyale Abubakar ya kyale shi kyale kyale yake magana shi yake an kare ya gama ya gama su ya gama su ya gama da manzon Allah ya gama da Abubakar Umar Umar ta kai yake muna nan a rai a rai ta muna na raye muna na raye ba mutu ba are abin da baka yawa kana to shi Allah ke cewa wala tainu kakku rauni wala tahzanu kakku bakin ciki wa antum a'launa in kuntum mu'minin ku ne a sama inda kuna da imani in yamsa qawmun faqad massal qawm qawmun misl in kuna ga cewa yanzu kun samu miki an muku jina an kashe wasu an muku illa ai su ma mutanen faƙad masal ƙauma ƙarfin mitiru su ma ai mushrikan irin wannan ai ta same su a badar ko kun irin ta a badar kuma su illa a badar me abin damuwa yace wa tilka al ayyamu nudawiluha bainan nas wannan sunnar Allah ce yau a bada nasara gare ku yau gare su haka Allah sai ya kare shi ba na abin da Allah bai san ku bane ba haka Allah shi da abin baka ga labarin da hirkar ke tambaya kan kan musulmi kan annabi kashin zamani ai tambaye shi yaya kun taba yaki tsakanin ku yaya yaki ku yake yi yace a wata ran yaki wata ran mutun tara wata ran shi ci mu haka muke tsakanin mu da shi yace da mu haka yaki da mu haka yaki yake tsakanin duk sai da yaki haka da mu haka yake ke da sunnar Allah ce yau kai a cikin sadaka kanka yau gaci ko da Allah ya san komai imaninka Allah ya bana sadaka kanka wata ran sai da ƙarshe ne ci gaba matsoron Allah ya ce Allah ya ce kenan idan kuna ga in yamsadukum qarhun idan wani miki ya same ku faqad masal qauma qarhun mithlu su ma wa'annan kahurai ai irin wannan miki ya same su wa tilka al ayyamu nudawiluha bainan nas wa'annan kwanaki muna canza tsakanin mutane yau wannan yau wannan haka muke shi wannan duniya wali ya'lamu Allahu alladhina amanu Allah yana haka dan nan Allah ba Allah ya san komi mana ina ci ilmin zuhur dan Allah ya bayyanar da masu imanin gaskiya wa yattakhidha minkum shuhada dan a dauki wasu shahidai su shahada a wajen mai imani mutuwa ba ba kasa bace ba shahada ce a wajen mai imani dan ya mutu ba ba bane bane mulakanci ko a shahada ce samu wani wani matsayi ne a wajen Allah ka samu kina Allah ya haka dan a samu a bayyanar da masu imanin gaskiya da jabu kuma Allah ya amshi wasu shahidai a cikin ku ba matsala bace ba wallahu la yuhibbul muzalimin Allah bai san azzalimai wal yumayyit Allahu alladhina amanu wa yamqal kafirin Allah ya shirye wannan abun dan ya dan Allah ya tace masu imani zuzurutu kuma a tace kafure gangariya sai Allah ke shirye irin wannan a samu jarabawa a samu bugawa akai a kawo a halin tsoro wani ke bayyana zai ka zai jana baya damar shi ka zane kenan wannan shi ne dalilin da Allah ke musu wannan wannan mai tunatarwa cewa kasu tare kasu ji tsoron komi su ne madaukaka inda da imani amma shi aka tare waya yakin uhud duk da cewa a zahiri an wa musulmi illa amma na ce cin nasara a cikin yaki tana tsaye a boko in ma a ce an ci kasar ka ai rike kasar ka ko a ce an canza aƙidarka sai ka ce ya madamantar a kashe ka amma illa ba shi ba da bayan ya a cika sakka ko a canza yamma manuwarka wadda dama shi wanda zai tsaka mai zo yi ai kai wata manuwa da bai so yake kwanta kinta to matsala kenan ba canza maka aƙida ba ba cika sakka ba ya ƙi cika ba to haka musulmi a uhud haka ne lalle ya samu shahidai amma ba a cika sassa ba kuma aƙida ba canza masa Allah ya ce amma hasibtum
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون نعم أما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين متاني kuna zato ne da alsayinku don kuna masu imani haka kurin galala za ku shiga aljanna haka kurin a tabbas haka kuke tsammani walamma ya alamin lahun ladina jahadu minkum Allah bai bayyanar ba a gane mujahidi na gaskiya wa ya alamun sabiru a gane mai haƙuri akan bala'i haka kurin kenan daman iya cikin sunnar Allah cikin bayi jarrabar masu imani a zo da jarrabawa ta halin tsoro kuma a samu wannan adawa ta abokan gaba a ga yaya za ku yi iya ku sami kisa ku sami matsala wannan wai ba da Allah ta ku ba a Allah ya jarraba a tace ne za a yi rauraya ne a yi rauraya ne dan a cikin jama'a kudin ba a rauraya kowa ɗaya ne amma in an samu wata gugurma ya samu tsoro ga kowa ware a ni zaman musa ta abu ne ka zaga ne ga ya jarraba ku ƙara ganin shi daga ku ƙara ganin shi dama shi bai san haka wani ba abu ku ƙara ganin shi daga ya samu matsala sai ka ja baya kun haka ne kenan in an haka ci ganowa kowa ya gano amma ba haka ba sai mu zo duk ɗaya ne ko da kowa ɗaya ne amma daga an yi haka kowa a cikin mai samu nutsuwa a ashe wani mujahidi ne ashe wani mutum ƙware ne ashe wani kuma a gane ashe wani da munafiki ne ana ta ganowa sun hannun jarabawa sai a gane waɗanda suke jihadi na gaskiya masu imanin gaskiya a gano masu haƙuri akan imani masu haƙuri akan bautar akan addinin Allah cikin halin jarabawa a magana yace wala qad kuntum tamannaw al maut kada kuntum tamannaw al maut min qabl ai ku masu imani ku tuna ai da gurin ku ne ku ku mutum ma ku yi shahada dan kudi ba ku kanci labarin sahabbai ka yi magana badar ma ka yi magana utunin jihadi su wasu kusa ya rasulullah me zai hana mu je mu yaƙe su a ba mu uzuri yaƙi a ce ku haƙuri dai ku kame hannunku wata kamar ibadar Allah ba ta suka dai ba so suke ma ba su zama su yi jihadi amma a ce akwai haƙuri ka ku je Allah iya shirin lokaci biyu ba to yanzu kuna da kuna gurin mutuwar kayan ta zo yanzu ga ta zo faƙadar aitunu wa antum tanzurun yanzu ga kuka ku gadan gadan ga ku ga mutuwa yake yanzu kuma a same ku kuna kuna tsoranta kenan bai dace gare ku ba na kenan akwai abin zargi kamar wasu ka tsorata domin akwai wasu ka tsorata din daga baya Allah ya musu muwafaka yan wa gaba wadda aka farko wadda aka wa kowa wadda wadda aka shi kenan an kare ya je zama ya gomi zai yanzu annabi ya mutu daga ba annabi sai aka kira kuma yanzu kuma kowa ya dawo kowa ya dawo an zama daga a gaba zai kawo sharar bayani kinan wannan a takaice ina ga lokaci da wannan alama lokaci zamu shiga sabon bayani shi ne a wannan ayoyi suna karantar da mu cewa ji imanin ku duk matsayin ku Allah yana jarraba ku kuma jarrabawa ta kai ga rishin rai ga asara ta dukiya to wai dan Allah ya jarrabe ku ba shi bane wanda bai san ku bane ba Allah iyayi ne dan ya tace masu imani in ma ga an mutu wannan mutuwa ba ba kaskanci bane ba a wata daraja ce da Allah ke masu imani Allah ce shi yasa kin Allah shi da wannan abin da aka naudu Allah dan ya ware ya tace masu imani kuma a doki wasu zama su yi shahada wannan dama haka sunar Allah take in ma da kuma tsammanin ba muku jarraba ta kuma masu imani ku hasa Allah yana jarrabawa ga masu imani da imaninsu na ga kamata mu tsaya sai insha Allah Allah kai madarasi na gaba sai mu dasa aya ta 144 insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh